إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe wanda ya kunshi bayar da tarihin shugaban halitta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wanda Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai ke ɗaukar nauyin kawo muku. Idan masu sauraro na biye da mu a shirinmu da ya gabata malam ya ɗauko bayani a game da waɗansu manyan dauloli guda uku a yankin Larabawa. waɗanda sarakunan waɗannan dauloli ne aka san su da kambi na sarauta wato su ne manyan sarakunan yanka a baki ɗayan yankin larabawa waɗancan manyan dauloli guda uku malam ya fara yi mana bayani a game da ɗaya daga cikinsu ita ce daular yemen wato ƙasar yemen kenan da muka sani a yau sai lokaci ya mana halinsa a don haka a wannan shirin malam zai ci gaba da bayani ne akan abin da ya shafi ita daular ta yemen akramukallah sai in ce bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله masu biye da mu a cikin wannan shiri namu na tarihin annabi zaɓaɓɓe wanda muke karanto littafin arrahiqul maktum mun tsaya inda malam yake cewa alhukumu wal imaratu fil arabi hukunci da tsarin shugabanci a cikin larabawa wa kana mulukuhum fi hazihi al-fatara yulaqabuna bi makarib saba' ce sarakunan wannan yanki a wannan zamani ana musu laƙabi da makaribu saba wa kanat asimatuhum madinata sirwa babban birninsu a wannan lokaci babbar su ta mulki a wannan lokaci kamar najeriya ka ce abuja allati tujadu an ala bu'di 50 kilometran ila shamalil garbi min madinati ma'arif wanda yanzu haka ana samun baraguzai da kangwaye na irin wannan ƙasa tasu nisan kilomita hamsin daga garin ma'arif wanda shine arewa maso gabas daga birnin ma'arif ana ganin alamar wannan birni da kangwayensa har yanzu. Wala bu'udi mi'a wa sinayin wa arba'ina kilomitran sharƙi san'a. Sannan har yanzu dai idan ka taso daga gabashin birnin san'a na ƙasar Yaman tsawon kilomita ɗari da arba'in da biyu za ka isa wannan kangwaye na waccan tsohuwar daula. wata urafu bismil khuraiba yanzu ana sanin wannan birni da suna khuraiba wanda suke wannan yanki har yanzu suna jin wannan labari na khuraiba to shine asalin inda aka yi babban birni na waccan daula wa yuqaddaru adadu ha'ula'il muluki ma baina isnain wa ishirin ila sitti wa isnai ila sitti wa ishirin malikan malace ana gwargwada yawan adadin sarakunan wannan daula tsakanin sarakuna guda ashirin da biyu zuwa sarakuna guda ashirin da shida waɗanda wannan daula ta yi a tsawon shekara ɗari shida da tamanin na farko na ita wannan daula da aka kafa a ƙasar yaman ita kanta kalmar Yaman ko sawa ƙasar suna Yemen an samo shi ne da daga ɗayan abubuwa guda uku kamar da malaman tarihi suka ce. Ko dai an kira wannan ƙasa al-Yaman ana nufin Ardul Junub wato ƙasar da take kudu, Sham kuma ana nufin ƙasar da ke arewa. hukumin al-yumni wal baraka an sa wa ƙasar yaman al-yaman an ciro shi daga yumnu da baraka wato ƙasa ce mai albarka mai yauƙin arziki ko kuma an kira ta yaman ana nufin yaminul ka'aba wato ƙasar da take daman ka'aba wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da wasu suke ganin an ciro sunan ƙasar yaman wannan shi ne zango na farko na ita wannan ƙasa ta yaman
المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي sai zango na biyu malam ya ce ma baina 620 qabla al-milad ila 115 qabla al-milad daga shekara ta 620 kuma zuwa shekara ta 115 kafin haihuwar annabi isa aka yi zango na biyu na ita wannan daula tsawon kusan shekara ɗari biyar da biyar kenan shine zango na biyu wancan zango na farko na gwamnatin da aka yi ta kwashe shekara ɗari shida da tamanin da sarakuna ɗari biyu da ashe ta kwashe shekara ɗari shida da tamanin da sarakuna ashirin da biyu ko sarakuna ashirin da shida wannan daula ta kwashe. To a zango na biyu wannan daula da aka kafa a zango na biyu ta kwashe shekara ɗari biyar da biyar tana mulki kafin haihuwar annabi Isa. Wa urifat daulatuhum fi hazihil fatrati bi daulati saba'in. An san wannan daula a wannan yanki ko a wannan fatara ko a wannan zamani ana kiranta bi daulati saba'in. wanda a wancan kuma karo na farko ana kiranta addaulatul ma'iniya yanzu kuma ana kiranta daulatu saba'in a wannan zango na biyu waƙar tara ko laƙaba makrib sun daina amfani da laƙanin makrib wa urifu bi muluki saba'in a lokacin an fi saninsu kuma da sarakunan ƙasar saba wata ma'arif sun riƙi garin ma'arif ɗin nan, asimatan lahum, su kuma shi ne babban birninsu, shi ne babbar hedikwatarsu, a nan ne sarki yake zaune da fadawansa. Badala Sirwah sun musanya da garin Sirwah, wanda waccan daula a zangonta na farko ta yi amfani da birnin Sirwah a matsayin shi ne hedikwata, amma a wannan zango na biyu sai aka yi amfani da birnin ma'arif shi ne babban birni na daula wanda sarki yake zaune. Wato jadu an ƙadu ma'arif ala bu'udi mi'a wa sinayen wa tis'ina kilomitran sharƙi sana'a. Yanzu ana samun faraguzai da kangwaye na wannan birni na ma'arif tsawon kilomita 192 idan kai gabas da birnin sana'a kamar yadda zuwa cikin littafin al-yamanu abra tarih shafi na 77 da shafi na 83 da shafi na 124 da shafi na 130 da kuma littafin tarihul arab qabla al-islam shafi na 101 da shafi na 113
قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة سيزنغو نأكو نأتوانا دولة دي تكسر يمن شكما يا فارا منذ سنة مئة وخمسة عشر قبل الميلاد إلى سنة 300 ba'adal milad wato tun daga shekara ta ɗari da goma sha biyar kafin haihuwar annabi isa zuwa shekara ta ɗari uku bayan haihuwar annabi isa wannan ka haɗa shekara ɗari hudu kenan da goma sha biyar ita kuma wannan daula ta yi a zango na uku fa'urifatid daulatu fi hazihil fatarati بالدولة الحميرية الأولى a wannan zango na uku an san wannan daula a wannan zango da addaula alhimyariya ta farko li'anna qabila tahmiyar ghalabat wastaqallat bi mamlakati saba domin yaƙi ya ɓarke tsakanin ƙabilu daban-daban sai ita wannan ƙabila ta himyar ta yi rinjaye kuma ta samu ‘yancin gashin kanta da wannan daula ta saba'i waƙadu urifa mulukuha bi muluki saba'in wa zawi raidan ce waɗannan sarakuna na wannan daula ta ƙasar yaman a zango na uku wanda ake kiransu a daulatul himyariyatul ula ana sanin sarakunanta da sunan muluku saba wa ha'ula'il muluku ittakhazu madinata raidan asimatan lahum badala madinati ma'arif waɗannan sarakuna na addaulatul himiriyatul ula waɗanda suka yi mulki daga shekara ta ɗari da goma sha biyar kafin haihuwar annabi isa zuwa shekara ta ɗari uku bayan haihuwar annabi isa wato sun kwashe shekara ɗari hudu da goma sha biyar suna mulki to su daularsu babban birninta ko hedikwatarta shine garin raidan sun riƙe ta a matsayin babban birnin daularsu badala madina ta ma'ari wanda shine musanye na waccan daula da ta gabata wacce ita ta mai da birnin ma'arif shine babban birninta da kuma waccan daula ta farko da ta mai da garin sirwa shine babban birninta wato kowace daula ta zo sai ta musanya nata babban birnin da haidukwatar wato urafu raidan bismi zafar wa zifar ita wannan daula ko wannan birni na raidan an fi saninsa da suna zafar wato jadu an ƙaduha ala jabal madur bil qurbi min yuraim ita ana samun alamar wannan birni akan dutsen da ake kiransa jabal madur kusa da wani guri da ake kiransa yuraim wa fi hazal ahadi bada'a fihim as-suqut wal inhitat yace a wannan zamani ne ko a wannan zamani ne wannan daula alamomin faduwa da tuntuɓar rushewa ya fara bayyana a kanta abin da ke kafa daula dama ta ɗore shine adalci abin da ke rusa daula ta ruguje ta faɗi shine zalunci da rashin iya gudanar da mulki فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير لبسط الأنباط سيطرتهم على شمال الحجاز أولا hal yace farko dai kasuwancinsu tattalin arzikinsu na kasuwanci ya fara samun matsala sosai saboda al'ambat sun samu ƙarfin shimfiɗa mulkinsu a arewacin hijaz wannan shine dalili na farko wanda ya jawo dalilin da ya sa waccan daula ta fara samun rauni kuma alamar faduwa da tsufa dama an ce daula kamar mutum ce tana da yarinta tana da samartaka tana da tsufa tana da mutuwa da haka sai alaman mutuwa ɗin ya fara bayyana da rugujewa a wannan daula yadda suka samu matsalan karyewar tattalin arziki sakamakon al'anbat wato misrawa kenan sun samu ƙarfin mamaye hanyar da wannan daula suke bi suke samu tattalin arziki to wata daula ɗin ta zo ta mamaye don haka suka samu takunkumin karayar tattalin arziki ta wannan ɓangare
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات ثم لغلبة الرومان على طريق التجارة البحرية بعد نفوذ سلطانهم على مصر وسوريا وشمال الحجاز ثانيا ما دليلي نبيو wanda ya kawo dalilin faduwar daular Yaman shine rumawa sun sami nasara na mamaye hanyar kasuwanci ta ruwa wato hanyar da ake shigo musu da kayan kasuwanci ta jiragen ruwa to rumawa sun shimfiɗa mulkinsu a gurin sun mamaye gurin su suke mallaka gurin kuma sun samu nasarar mamaye misra da suriya da arewacin hijaz wannan shine dalili na biyu da ya jawo faduwa ko rugujewa ko rashin ƙarfin daular yaman ta uku walitanafusul qaba'ili fi ma bainaha thalisan dalili na uku da ya kawo faduwar daular ƙasar yaman a wannan zamani a zangonta na uku shine kace na ce da hamayya da adawa da tsere da gasa da ya faru tsakanin ƙabilu a wannan yanki ƙabilanci kowa da ƙabilarsa kuma kowa ƙabila ne a yankinsa da yarensa da launin fatarsa da 'yan uwansa da danginsa amma Allah ce bai karka samu mu zama ƙabila ba don rigima da tashin hankali da kashe-kashe ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir ya ku mutane haƙiƙa ni ne na halicce ku daga maza da mata sannan na sanya ku ku zamo ƙabila da dangi-dangi daban-daban don ku san juna ba don ku yi rigima ku kashe-kashe ku tashin hankali na ƙabilanci ba mafi girman ku a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah haka duk wanda ya shiga addinin Allah ya bauta wa Allah ya ji tsoron Allah ya yi gaskiya ya yi amana ya yi adalci ya aiwatar da addini yadda Allah yake so wannan kabilan shi ne ya fi girma ya fi daraja ya fi mutunci ya fi kima ya fi ɗaukaka a wajen Allah fiye da wanda baya waɗancan wa hazihil anasiru hiya allati sabbabat fi tafarruqi ali qahtan wa hijratihim ila al-bilad shasi'a waɗannan tuwasu da dalilai guda uku. Dalili na farko, ƙabilar al'ambat sun mamaye arewacin Hijaz, suka hana waccan daula sakat. Dalili na biyu, Rumawa sun kame Masar da Siriya da su ma arewacin Hijaz, da haka sun hana kasuwanci ta ruwa. Dalili na uku, rigingimun ƙabilanci da faɗace-faɗace da kashe-kashe da ƙone-ƙone. da ya faru a wannan daula sai ya jawo rugujewarta domin ana rigima ana tashin hankali komai tsayawa yake sana'a ta tsaya karatu ya tsaya kasuwanci ya tsaya ilimi ya tsaya komai ya tsaya sai baƙi su gudu yan gari kuma ba su iya wadatar da kansu ba sai matsaloli su tashi sai dalilin faduwa da rugujewa kuma ya zo in ba a koma ga Allah ba an gyara lamura ba shi ne malai cewa hazihil anasiru waɗannan tuwasu guda uku hiyallati sababbat fi tafarruqi ali qahtan wa hijratihim ila albilad shasi'a shine dalilin da yasa su ali qahtan wanda su ne asalin mutanen ƙasar yaman amma saboda matsaloli yasa kowa ya tarwatse ya kama gabansa suka yi ta hijira suka koma garuruwa masu nisa wani ya gabas wani ya maimma wani ya kudu wani ya arewa haka suka tarwatse suka koma wasu gurare ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات zango na hudu malace munzu sana 300 miladiya ila an dakhala al-islam fil yaman tun daga shekara ta ɗari uku miladiya kuma har ya zuwa shigar musulunci ƙasar Yaman. Wannan shine zango na hudu na sarakunan da aka yi a yankin Hijaz, sarakunan da aka yi a yankin Yaman. Orifatu daulatu fi hazihil fatara bidaulatil himyariyyati thaniya. An san wannan daula a wannan zango na hudu da suna addaulatul himyariyyatu saniya wato daular ƙabilar himyariya karo na biyu wa urifa mulukuha bi muluki saba'in wa zawi raidan wa hadramaut wa yamunut an san waɗannan sarakuna da cewa su ne sarakunan da suke mamaye birnin saba'i da birnin raidan da hadramaut da yaman su ne waɗanda suke da waɗannan manyan birane su suka raya su suka kafa su su suka rene su kuma har yanzu waɗannan birane suna nan waƙad tawalat ala hazihi daulati al-irtirabatu wal hawadith ce wannan daula ta samu rikita rikita da matsaloli iri iri na cikin gida waɗanda suka raunata ta daga ciki wata taba'atul inqilabatu والهروب الأهلية التي جعلتها أردة للأجانب حتى قضي على استقلالها sannan aka yi ta samun juyin mulki aka yi ta samun rigingimun ƙabilanci har sai da wannan daula ta yi rauni ya zamo waɗanda suke daga ƙasashen waje 'yan kamuguri zauna suka samu damar da suka gama da wannan daula ta zamo ta daina cin gashin kanta kenan su da kansu 'yan ƙasar suka ruguza daularsu suka tarwatsa daularsu suka kawar da ita saboda rigingimun cikin gida da tashin hankula da ake yawan samu da juyin mulki wannan ya kashe wannan ya hau wannan ya kashe wancan ya hau har daular ta rauni kuma zai zamo wani daga ƙasar waje ya zo ya mamaye ta fi hazal ahadi dakhala rumanu fi adin a wannan zamanin ne rumawa suka shiga cikin yankin adin wa bi ma'unatihim da taimakonsu da gudunmawarsu da goyon bayansu ne ihtallatul ahbashu al-yamana li awwali marratin har ma habashawa suka samu daman mamaye ƙasar yaman a karo na farko suka zama 'yan kama guri zauna suka mamaye wannan daula da taimakon romawa habashawa suka mamaye wannan guri saboda addini ɗaya ya haɗa su sana 340 miladiya a shekara ta 340 bayan haihuwar annabi isa mustaghillina tanafusa baina ƙabilatai hamdan wa himyar sun samu lago sun yi amfani da damar rigingimu na wannan sai ya wuce wannan wannan sai ya fi wannan tsakanin ƙabilu guda biyu na hamdan da himyar sai suka kutso kai suka samu dama wastamarra ihtilaluhum ila sana 378 suka samu damar ci gaba da mallake wannan daula ta zauna ƙarƙashinsu har ya zuwa ta shekara ta ɗari uku da saba'in da takwas bayan haihuwar annabi isa wato daular ta tsauna a hannunsu tsawon shekara talatin da takwas sun manalat al-yamanu istiqlalaha daga nan ne ƙasar yaman ta samu cin gashin kanta ta zamo daula mai cin gashin kanta.
فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة wannan shine abin da duk duniya mutane suke tunani a kansa wannan ƙarfi shine na farko ƙarfin yawan jama'a domin yawan jama'a arziki ne idan muka shiga cikin website na Majalisar Ɗinkin Duniya ɓangaren bin diddigin adadin mutanen duniya wato www.census.government/population/international in mutum ya shiga wannan site zai ga cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da sunayen ƙasashe 225 da suke duniya. wanda suke kunshe da ɗan adam biliyan shida da miliyan ɗari tara da tamanin da tara da dubu talatin da biyar da ɗari biyar da tamanin da takwas adadin mutanen duniya kenan a ranar ishirin ga watan januwari 2012 wato 'yan kwanaki da suka gabata abinda ake zato akwai a duniya kenan a cikin ƙasashen nan 225 ƙasashe goma ne aka zaɓo wanda adadin yawan mutane a ƙasar sun haura miliyan 100 wanda najeriya mu ne na bakwai
أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة tunin za mu tsaya biyo mu a shiri na gaba za a ji ragowan abubuwa da suke ƙarfi a zaman duniya insha Allahu ta'ala nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na tarihin annabi zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وقد عد العميل من الجنات Masu sauraro kun dai ji yadda malam ya ɗauko bayani akan ƙasashen da suka fi yawan jama'a a duniya, wanda yawan jama'ar nan ƙarfi ne da ke zaman ɗaya daga cikin abubuwan da ƙasashen duniya ke amfani da shi wajen shimfiɗa mulki da kuma ƙarfin faɗa a ji. A shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu, malam zai warware bayanai a game da yawan jama'ar da waɗannan ƙasashe goma da kowaccensu yawan jama'ar ta ya haura miliyan ɗari, kamar yadda binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna a shafinta na yanar gizo. godiya ta musamman ga masu sauraro da ke biye da mu a cikin wannan shiri da fatan Allah ya saka wa wanda ya ɗauki nauyin kawo muku shirin da alkhairi wato Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai haka zalika Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da ke gabatarwa a madadin sauran abokan aikin da ke bada gudunmawa a kokarin kawo muku shirin musamman ma shugabanmu na sashen talla Murtala Muhammad Habib Ja'far Madobi da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدل من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فنالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزى القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات أراكم ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم خنوع الموفقين